أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan biyu hijira 1447 daidai da ranar 28 ga watan bakwai miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shirri ne muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar da yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul tahrim zuwa ga abinda Allah madaukin sarki ya so mu kai gare shi Allah madaukin sarki ya samu dace suratul tahrim na farko dai sunan wannan surar kenan kamar yadda aka ambace ta cikin wannan mushaf da sauran masahif suratul tahrim sura ce da aka saukar da ita a madina madaniya ce kamar yadda imam kurtobi ya bayyana da sauran malamai sun yi ijimai akan cewa wannan sura madaniya ce tana ɗauke da ayoyi goma sha biyu kalma ɗari biyu da arba'in tana ɗauke da harafi dubu ɗaya da harufa sittin wanda ya karanta wannan surar yana samun lada mai yawa Allah ya ba mu ikon karanta ta ya kuma ba mu ikon aiki da abin da ta kunsa. Surar tana karantar da mu kariya da Allah yake baiwa annabinsa, sallallahu Alaihi wasallam, da kuma zargi da Allah ya annabinsa na ya haramta wa kansa abin da Allah bai haramta masa ba, don me ya kyautata wa matayen shi. sannan sura tana karantar da mu jan kunne ga matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su kiyaye su bi shi sau da kawa abubuwan da duk bai dace ka su yi masa sura tana karantar da mu kira ga masu imani cewa su kare kansu da iyalansu daga shiga wata mana duk aikin da zai zama sanadin shiga wuta to Allah yana kira zuwa ga masu imani su nisance shi kuma kamar yadda kai baka son ka kai ga halaka to haka Allah ya ce ka kare iyalanka kakka bari su masu halaka ka kare kanka su ma ka kare su daga aikata munana ayyukan da ke kusa ta Allah har mutum ya samu ya samu munan sakamako sanadiyar wa'annan ayyuka sura tana karantar da mu kira zuwa ga masu imani cewa su zo su tuba tuba na hakika saboda tuba na hakika yake sa a samu tsallake siradi kun san munafukai in sun hau siradi hasken yana mutuwa na da yake taimaka musu sai kaga sun fada cikin wuta amma wanda ya tuba tuba na hakika to zaka ga Allah ya bashi ikon tsallake siradi yana tare da hasken imani kaga imani ya masa amfani kenan sura tana karantar da mu cewa lalle kafirai da munafukai ba a sa musu ido sai an tashi an yi da gaske an yaƙe su yaƙi na makami ko yaƙi na baki kowane zamani da irin tsarin yadda ake yaƙar munafukai da kuma yadda ake yaƙar kafirai kafirin zamaninmu dai dole a yaƙe su da ilimi na zamani ko sannan munafukan zamaninmu su ma dole a yaƙe su da ilimi na zamani da baki da abin da ya kama da wannan surar a ƙarshe ta buga mana misalai na wasu daga cikin matayen mutanen kirki da suka kafurce da kuma wata daga cikin matayen mutanen banza da ta yi imani kina yana nuna kana iya zamowa mutumin kirki ala jarbe ka da mutumiyar banza kamar yadda mace tana iya ta zama ta kirki ta kasance karkashin namiji lalatacce Allah ya rufe mana da misalin nana Maryam da kyakkyawan ɗabi'unta da kare mutuncinta cewa duk wani abu da ya bijiro mata na samun ɗa da ta yi ba tare da uba ba to Allah ya haka ne don ya buga mu duniya misali Allah maɗaukin sarki ya mara jagora farkon ayar Allah ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak dan me kake haramta abin da Allah ya halasta maka tabtari mardata azwajik kana neman yardan matayenka wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne gare ka rahimun kuma mai jin kai ne gare ka ma'ana wancan abu ne da kai an gafarta maka ina daga cikin girmamawa da Allah yake wa manzo idan ya kama a kira shi ba a kiran shi da sunansa sida ce ya yi hannabi ko ya yi rasul da abin da ya kama da wannan sannan bayan ya yi abin da za a zarge shi ana gama maganar ba a gama sabka ba sai aka ce to an kuma gafarta dan ka wani ya zo ce ai to ga manzo ma ya yi kaza an ce dan me ya kaza Allah ya ce ko da ya yi dai Allah ya ce an gafarta masa Allah shi yake gafara kuma shi yake jin kai Allah mai gafara ne ga annabinsa kuma mai jin kai ne gare shi wannan ayar malamai sun yi saɓani game da dalilin saukar wannan ayar wasu suke kafa hujja da hadithin aisha aisha take ba da labari take cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidan zainab zainab binti jahsh to a ɗabi'a kowace mace akwai dabarar da take yi wajen riƙe mishi wanda yake da mace fiye da ɗaya san wannan kowace tana ƙoƙarin ta gaya za a yi dai a ce ita ce a sarauniya to zainab ta gane manzo Allah yana son zuma sai yadda dabarar ta ta mata ta nemo ya zuma ta ta ajiye to manzo Allah a ɗabi'arsa kullum zai je ya zagaya matayensa kowace ya gaida ta su yi hira ba tare da ya kwanta da ita ba sai ya fita ya je ɗakin waccan sai ya kai ɗakin wadda kwananta ne sai ya kwana gidanta haka yake yi to in kana da mace biyu ko uku kowace tana lissahi in ka je gidan wance minti nawa ka kai wata kana shiga sai ta dibi agogo minti nawa ka yi da ka hito da ka zo gidanta kana shiga sai ta dibi agogo minti nawa ka yi in ta gaba su kai ba ka hita sai ta fara habaici inda inda su wance na da kaza ne ko kuma in ta ga an ƙara mata lokaci sai ta rinka habaici ma waccan ai mu in an zo wurin mu ba ma a son a hita mata ba iyayenmu to zainab lokacin da aka ba kowa shi ake bata idan aka bata lokacin da aka ba kowa zai cici ah to tsaya ka sha zuma manan to yanzu zumar da zai tsaya sha ba cikin lokacin ta nawa an ƙara sai ya tsaya sha zuman kafin sha zuman nan ta shige shi nan ta yace shi nan ya gama da ya zama shi zuma shi hito su kuma ashe wa'incan mata abin ya kule su shi mina na wani irin sirri na gare ta da ita in ya zo gidanta sai ya daɗe to su ba su yadda da wannan sai an yi ƙoƙari an gano mina na don dai a dainin daɗe a gidanta hafsa da aisha suka haɗa baki ce in ya zo mu ce yana wa iskan wani ɗayan ice wanda shi yana da iska kamar irin tafarnuwa haka ko albasa yana da iska wanda mutane ba su wani iska wanda Allah yana zuwa sai hafsa ce da shi lahiya yau kai da ke kanshi mun ji kana iskan kaza ya ce a shi wallahi bai bai ma ci wani abu shi in banda yan zuma da ya sha gidan wance shi bai sha ba ya ce a zuma ce ke warin shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsani abin da zai yi zama yana da iska ba mai kanshi ba ya cutar da mutane ya tsani wannan bai su yana zuwa gidan Aisha sun gaisa mai gida lafiya yau mun ji iskan ka ya canza mina na ka ciwon ga abu sai ce to yana ganin zuman nan ce dai da shayo gidan Zainab kai da yau shi ya haramta mu kanshi zuma bai ma ƙarashin zuma abu ne da yana son shi don da ya kyautata mu sai ce ya bane kun ji mata ko? sayyidul halki ba wanzu shugaban halitta a habbul halki ilallah wanda duk halittar da Allah ya yi ba wanda Allah yake so irin shi amma kaga yadda mata suke kulla makirci a kan shi uwayen mu'minai 'yan aljanna to manzon Allah yana son zuwa amma yanzu ya zai sai ya haramta ta shi ne sai Allah ya saukar da aya ce dan me dan kana neman yadda su ai zuma halis ce kawai ka sha kayan ka kai ta kutunsu wani hadithi ne na nana Aisha akwai hadithi na Anas dan Malik Allah madaukin sarki ya kara masa yadda wannan fi sahihi in ka duba kana ganin wannan hadisi in ka zo wajen kissan mariya mariyatu binti shamu'un al-qabtiyya mariya baiwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce ya samu ƴaƴa da ita wannan dan nashi Ibrahim gare ta ya same shi kun san sauran ɗiya na Khadija ne, amma Ibrahim ga Mariya ya same shi. An yi daidai da kwana Hafsa, ba Hafsa nan sai mazu Allah ya ja wannan Mariya ya shiga da ta ɗakin Hafsa. Hafsa da ta dawo abin nan na mata ta shiga ta hita, an yi mata walakanci a rasa wadda za a ɗauko ma baiwa sai ita kuma a matakinta kuma a gadanta ai kaza ai kaza ai kaza ta shiga nan ta hita nan ta shiga nan ta hita nan wanda Allah sai ya ce mata to zan ba ki labari amma daga ni sai ki nan ya faranta mata rai sai ce ba wance ta ba ta ce eh to dan dai irin kishi fari na haramta maka na ita ban ƙara kwanciyar da ita amma wannan daga ni sai ke ne to ita saboda kasan mata yanzu ita gurinta ya cika daɗin in ita kaɗai ne tabbar shi bai isa ba sai ta zo guna aisha ta ce to ai ke ke ɗai zangaya mu ai wannan ɗin da ke neman ta ɗauke hankalin shi na da rawa shi da ita to shi ya yi sirri da ita ko kuma bai son sirrin shi shi ta amma da ta je ta gaya ma aisha kina akwai yiwuwar maganar ta ƙara gaba da shi ne sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya ce don me za ka haramta ma kanka macen da Allah bai haramta ma ita to Allah ya mana jagora shi sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma halallahu lak dan me kake haramta abin da Allah ya halasta maka tabtaghi mardata azwajik kana neman yarda matayenka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jinka ne manzo Allah ya rantsuwa sai shi ba zai kara kwanciya da ita to ya riga yaran inda yaran ce ya za a yi sai Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum ai Allah ya shar'anta muku ku warware rantsuwar da kuka yi tahillata ayminat tahlil an tahullu aymanakum rantsuwar da kuka kulla to addinin ku Allah ya shar'anta in kun ga abun da ya fi abun da kuka rantse a kan shi alheri ku canza wannan rantsuwar ku zo da abun da ya fi zama alheri yanzu kenan ya akwai ma wata matsala ne maganin ta ko ka san ne an ka ce wani ya gaza ce ni wala ina rance ban yi inda na rance ban yi a'a ka kana iya canza ma ka fahimci Hausa nan za ka bi kacce wallahi tallahi nan zambi kuma kai baka da gaskiya ana bidarka ka yi tako biyu ku sai ka tsinki baƙaƙen kaya masu ko in ce masu tsawon kaya kuma ka san kai suka bi kuma ka rantse nan za ka bi to nan za ka bi ko kana canza hanya e to nan kai ko shawara babu canza hanya daga ba kai ka fara kenan duk rantsuwar da kai in ka ga abun nan yin shi ba alheri bane to kaka yi shi ko kuma yin shi alheri ne sai ka yi shi sai ka yi kafara naka babu mutumin da yake da sauƙin al'amari irin mutumin da ya fahimci alƙur'ani babu shi shi yasa kwanaki na yi wani wa'azi nake cewa mu ba mu magana guda ba mu shi daga cewa wai dattijo magana guda shi ke a'a dattijo bai magana guda dattijon kwadu bai magana guda kun fahimci hausa idan ka yi magana ka gaba ta yi ba to kaka ce inda ka ce a a canza ta kai wadda take ni dai ba na ce na yi ba haushe gyara a nan a ce wai littije ya tsaya da magana guda ni a fahimta na kuskure ne kakan tsaya akan magana guda in daidai ce ka ce kai sai kayi kaza kuma an gama bincike kaf yin kazan nan shine alheri to kakka canza wannan magana amma ka ce kai sai kai kaza wani ya kwatanta ma wallahi wani ba alheri bane kaza diba diba diba sai ka eh wallahi ba haka bane ko sai ka ce na canza ni na yi kaza eh Allah ya wani jagora mata yin sun gaza suka ce ai ka ce mana kaza sai in ce eh jiya ba yau na ce kaza wallahi wani kaza magana guda ne ce ba ku sani ba in ni magana guda kun shiga bane eh a dai dinga canzawa in kai magana ba ta fi sai ka canza wacce magana ce ta yi magana duka ƙarfi shine magana da aka yi rantsuwa a kanta mutum ce ya rantsa si ya yi kaza kaga ƙarshen ƙarfi a magana kenan to Allah ya ce irin wannan magana ma da ka hada ta da rantsuwa an halasta ma ka warware rantsuwar kai abun da yafi alkhairi shi yasa manzo Allah yake cewa ba na taba cewa sai na yi kaza sai daga baya in ga kazan na akwai da ya fi shi alkhairi face sai na ɗauki wanda ya fi alkhairi in bar wannan da ba alkhairi ba ko da na ce sai na yi shi akwai wahala a rayuwa babu ko ba haka ba ne nan kaga mutum ya sa kan shi wahala shi ne yasu wa alaikum salam kafara ko katanan yanzu za mu yi bayani akan ta da Allah ya ce ta hillata imanikum ko ko warware rantsuwanku ya ake yin kafara na in mutum ya rantsi dama Allah ya gaya mana Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum wanda ya rantsuwa ta lago Allah bai kama shi da wannan walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman amma Allah yana kama ku ne da abin da kun kudurci dama za ku yi rantsuwa da gaske ba da wasa ba to fa kaffaratuhu id'amu asharati masakin kafarar rantsuwa in kafara ta rantsuwa shine ka ciyar da miskinai guda nawa miskinai guda goma min awsat ma tut'imuna ahlikum abinci matsakaicin wanda kuka ciyar da iyalanku kaje wannan ko aw kiswatuhum ko kuma kai mutum goma tuwahi kowa ka bashi aw tahriru raqaba ko ka yanta baiwa duk wanda ya ce ya rantse da Allah ba zai yi kaza ba sai ya yi shi ko ya ce ya rantse da Allah sai ya yi kaza sai ya fasa saboda ya ga hakan ya fi alkhairi to kafara zai yi kan fara rantsuwa kuma shine ka ciyar da mutum goma ko kuma ka je ka samu tc ka ɗinka ma mutum goma kwan hidai goma ka rarraba musu kaga ai sai ka yi suna ka samu lada ko can kawai ana ta wani bai da kirki bai da kaza sai aka kayo albara kwan hidai goma ka ce kowa a bashi kwan hidai guda ai ta yi ma'adda kai kuma nan kafara ta kai ko ka inta baiwa lokacin da ake da bayi sai ka sai bayi ka menene ka inta to in baka da halin fa baka halin yin baka da halin ciyar da mutum goma ko kuma baka da halin dinka ma mutane goma kayan sawa ko kuma baka da halin yanta baiwa Allah yake cewa faman lam yajid wanda bai samu dama ba fa siyamu thalath ayyam sai ya azumi na kwanaki uku zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafarar rantsuwa ko in kun yi rantsuwa haka ake yi duk wanda ya rantsuwa ya ga cewa abin nan bai to ga yadda zai ka menene ka ciyar da mutum goma ko kuma abinci matsakaici kaka zo ka nemi abinci mara daɗi mai arha wanda ya koyo arha a bai kuma kaka a ce sai wanda ya tsara a matsakaici abinci ne mu dai na nan gare abincinmu mafi matsakaici shinkafa da naman rago ko naman saniya sama wanda dai bai gagari talaka ba kuma bai kuma mai kudi ma in yi shi siyasa ya sai abu irin wannan matsakaici ta sai dai hun babu hali ko kula a wajen kafara na rantsuwa ba a yin azumi sai in wa'incan abubuwa ba su samu ba idan wa'incan abubuwa akwai su kuma Allah ya san kahi karhinsu don ka azumi bai yi ba lalace ya fa mallam ya ce sai wanda bai samu wa'incan uku na ba to na sai shi azumi guda uku wani ga kudin ga komai ya yi rantsai ya kare sai ya ganshi da makwarkwari wani ya lahiya ce wala azumi na gare ni azumin nahila na nake kuma ba da nahila na shiga azumin kafara na shiga wai shi sarkin ruwa to Allah bai son wannan Allah ya kare mu ka gane yaushe kenan na'am a mutane matsakaita eh na ka gane misali ina zuwa mutane matsakaita kamar yadda yake abinci matsakaici mutane matsakaita saboda a cikin kattan nan akwai masu ci da yawa a cikin yaran nan ma akwai masu ci da yawa wani yaro ya yi kato ci abinci to su matsakaita na'am eh lokaci guda ne in ka ciyar da su shi kenan kasar da su to Allah subhanahu wataala ya mana jagora yanzu kun ga dai wannan aya abinda take take nuna mana ko cewa qad faradallahu lakum tahillata farada malamai suka ce shari'a. ai Allah ya shar'anta muku a cikin addinin tahillata aymanikum ku warware rantsuwanku ma'ana an kun yi rantsuwa kuka ga abun bai to ku kafara kuranci ko ku warware wallahu maulakum Allah subhanahu wataala shine mataimakin ku maulakum ai nasirukum Allah shine wanda zai taimake ku wa huwa alimul hakim Allah shine masani game da halayen ku hakimin kuma shine wanda yake mai hikima game da shar'anta kafara da yayi ga bayi in sun yi rantsuwa aga ayo ku hikima وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا كواس لاباري لوكشن منزو الله يسرن تا لا وني labari ga wasu daga cikin matayensa shine wancan labari da ya ba Hafsa kamar da muka yi bayani shi yasa malumma na tafsiri da yawa sun tai akan cewa dalilin da ya sauka wannan ayar duk da akwai wancan abun na zumar da yake sha gidan Zainab binti Jahsh amma hadithin Anas dan Malik ya yi ƙarfi inda kissar haramta Mariya labarin ya taƙaicu ne akan Aisha da Hafsat kawai kun fahimci Hausa amma kissar hadithin Aisha na game da shan zumar da manzo Allah yake a gidan Zainab labarin yana wuce Aisha da Hafsa har ma ya shiga wasu mata inin manzon Allah ina sai suka rinjayar da cewa ayar tana iya ta zama dalilin waɗanda abubuwa biyu su zama dalilai na saukar aya amma wanda ya yi ƙarhi shine na haramtawa kan samariya da ya yi har ya zo yake ce da hafsa to in dai haka ne ni na haramtawa kaina hafsa mariya don haka kuma sirri ne tsakanina da ke ita kuma sai ta je ta gaya wa aisha to shine sai Allah yake bada labari wa id asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan ka ba su labari lokacin da manzo Allah ya sirrinta wani labari ga wasu daga cikin matayensa falamma nabba'at bihi yayin da ta ba da labarin abinda manzo Allah ya gaya mata ita Hafsa yayin da ta je ta gaya ma Aisha wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya bayyana wa manzo Allah cewa to labarin ka ya bayyana Hafsa da ka ba labari ai ta je ta gaya ma Aisha arafa ba'dahu sai manzo Allah ya zo ya sanar da wani daga cikin labarin yazo ya ce ai kince ma lahiran nan da mun kai kince kaza wa a'rada an ba sai kauda kai game da wani labari mana abinda ta faɗa ma Aisha shi manzo Allah duka an gaya mishi amma da ya tashi gaya mata bai faɗa mata dukkanin abinda ta gaya ma Aisha ba sai ya bata labarin wasu daga cikin maganganun da suka ita da Aisha saura sai ya kauda kai saboda me hikima wace irin hikima ce a cikin wannan ai mu ake son a ba darasi in matakka ta yi malahi hallalurar ta kai sai ka haɗe lahin da ta yi to kakka haɗe duka ce mata aikin yi kaza kuma kin yi kaza sauran ma dai na yi shu ne sai kai shunka ba a son kai namiji ko ni na matakka ka haɗe ko ƙararka ta kawo da ya kama dole an yi sulhu ta yi malahi goma wanda ta san ta yi su in ka zo gurin sulhu ka ce to ni na san abubuwan da take wanda ba na so akwai kaza akwai kaza sauran kuma ba na fada saboda tsakanin mata da miji ne tsayana sai ka ga cikin ta ya ɗauki ruwa ce ashe ya sa hali na ashe ni na na ina kaza ina kaza Qur'ani yana koya wa mutane wayo ne wajen mu'amala ta aure sai ka zama mai hankali mana sai ka zama mai siyasa amma kai ka zo ka kama hadi eh kaza kaza kaza kaza a'a ba haka ko abokan mu'amalar ka maza ba ko mina za ka faɗi bi in mutum ya maka a wajen babu shi yace ciki ba da abinci kaɗai an kai shi falamma nabba'aha bihi yayin da ya bata labari game da labarin ta ba Aisha qalat man anba'aka hadha sai ta ce a to wai ga ma wannan labari ni dai na san bata dai ce ta ga ma Aisha ba amma yanzu tana son ta ji ko Aisha ce ta zo ta gaya mai kenan aisha ce ta gaya mai tana son ta hada ta da shi ko sai ya gaugawa ya ce mata na ba'aniyar alimul hakim alimul khabir ai mai cikakken ilimi mai labari na hakika game da mutane shi gaya mai sai ce Allah ya gaya mai Allah na yi wahayi ina da wata magana sai ta yi shi dada ayan kai ƙarshe a shi mazo Allah sallallahu Alaihi wasallam in kai masa abu gaya mai gaskiya kana mai ‘yan laɓi sai a tura maka asiri wata rana na na aisha mazo Allah yana gidanta cikin dare sai ya tashi ya saɗaɗa saɗa saɗa ya ɗauki takalmin shi ya saɗaɗe ya hita ce tana ta yi kwanan zumuni a ce tana ganin shi sai sallace ya hita dai ta sai ita ma sai ta bi shi sada sada sada ka gani sai baqi'a wanda dai ya zo Madina ya san daga gidan manzon Allah zuwa baqi'a babu nisa kamar a ce dan nan yayi nisa dai ya kai wancan Oriba din sai ta bi shi in ta ga kamar zai waigo talabi in ta ga kamar zai waigo talabi sai da ta ga shiga can tana kallon shi ya daga hannu ya sauke ya daga hannu ya sauke ya daga hannu ya sauke ya jiyo ta fahimci gida zai sai ta yi gudu sai ta riga shi tana zuwa sai ta shige zane ya zo yana kallon ta irin shedar da take kasa in mutum ya yi gudu shedar shi da wanda a kwana ai ta zama daya sai ce aisha ya aka yi sai su ce mai ba komai sai ce wala ya faɗa min in ba haka wani ce Allah shi gaya min sai zai ce wala ya ka tashi ne ni bi ka kaji kaji kaji sai ce kina tsammanin manzon Allah zai haince ki ne kina tsammanin a mai kisa yake jafala kaza ha manzon Allah ya tunkuɗe ta kai ce kina tsammanin ni zan haince ki in bar ki kwana in ta gidan wata ko kuma in ta yi wani abu wanda Allah baya so menene mahallin shahid ya ce mata ko dai ki gaya min ko kuma Allah shi gaya min shi ne mahallin shahid shi yasa ake son mace ta zama tana da yarda da mijinta ɗari bisa ɗari ya yi cikon dare ƙarfe ɗaya na dare ya zo ƙarfe biyu na dare sannu da zuwa babu da ina kake kun fahimta wasa ko kuma yana da mata biyu wala yanzu wani mai mata biyu idan ya shiga ɗakin wannan da dare ya kai minti talatin bai hito ba to da ya hito gidan waga sai ta sai ta zo sai iske ta ta shirya mai eh muna hakin Allah kai dai kaza kaza kaza kaza eh babu eh bai yasa baka karshen ba babu yadda da juna ne hakan in ka ga kana da mace haka yi kokari ka canza mata tarbiyya ka canza setin ta ba ta da seti kamata ya tsakanin mata da miji zama akwai amintuwa akwai aminci 100% kana da mata biyu ne ko uku ne ya zama duwa da ka shiga gidanta sai sai da ka ga dama ka hito ita kuma wadda ta ga ka shiga ya zama ta yadda a ranta wani da yake gidan wancan kawai dai akwai abin da ya tsaye sai amma ni a zuciyata na yadda ba zai haince ni ba shine zama wanda in an yi irin wannan zama to za a samu zaman lafiya matanka su ji babu ka da hayanci kuma ya ake a gane wannan in har ta san kai in ka zo gidanta ba kayan abin da za a zarge ka ko to in ka tai gidan wancan eh waccan ita ma ba za ta yi zargi ba amma me mutum ne ya auro iska sun yi iskanci a waje da ya ga wani namiji ya kira ta hankalin shi ya kwanta ba sai shi tsammanin irin shira ita ma da ta ga wata mace ta kira shi sai ta tsammanin ita ma irin ta ce kaga ba a yadda da jira ba kenan to Allah ka ba mu aminci na kwarai da matayen mu Allah yake cewa in ta tuba ila Allah in kuka tuba ma Allah subhanahu wataala faqad sagat qulubukum to lalle zukatanku sun karkace kun fahimci Hausa ma'ana malamai suka ce in ta tuba ilallah in kun tuba zuwa ga Allah an yi amfani da jumla shar'iyya jumla shar'iyya ta hataju ila jumla ta ti jawaban lishar ana bukata a samun jumla da za ta zo jawaban lishar ma'ana idan kai kaza to kaza zai biyo baya ko haka bane to ne sai an ce in ta tuba ilallah in kun ka tuban ma Allah faqad sagat ƙulubu kuma zukatanku dai sun karkata ma'ana kun yi dai laifi wannan jumla khabar take ba sa ba jawabin ne da shart ba isa malamai suka ce fa jawabu shart mahdhuf taqdiruhu sai mutum ya duba ya gani menene mana in tatuba ila Allah in kun ka tuba ma ko ka tuba zuwa ga Allah ku dai kun yi laifin da za ku tuba ma Allah saboda haka zukatanku sun karkata sai ku tuba ku sake komawa zuwa ga Allah wa in tazahara alaihi idan kuma kuka yi taurin kai kuka yi komawa game da abin da kuka yi mana kuka haɗa kanku kuka ƙidawowa ku tuban mu manzo ku ce wallahi ba mu sakewa kun fahimci Hausa to Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa inna Allah huwa maula to Allah shine majibinci al'amarin shi ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi wa jibrilu da jibril wa salihul mu'minin da mutanen kirki salihul mu'minin ay salihul mu'minin mana nan salih jam'i ne wawul jama'a an share ta kun fahimta wasa sa'annan nunun din an share ta ita ma aidan lajalul idafa kenan da mu'minai na kirki su ma duka suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikatu ba'da zalika zahir su ma mala'iku bayan haka duka mataimaka ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, game da duk wanda yake son ya cutar da shi. asa rabbuhu in kunna haka ne ko ana sa ran Allah subhanahu wata'ala zai taimaki manzo in kunna in ya sake ku an yubdilahu azwajan khairan minkunna ya canza masa mataye mafi alkhairi waɗanda suke fiye da ku ne malamai suka ce wannan jumla jumla ce iftiradiyya kun gane jumla iftiradiyya abu ne wanda bai faru ba ba zai ma faru ba sai a kaddara shi a ce ismaila kaddara bai ka shekara dubu biyu nan gaba misali ya yi ko bai ba abu ne da zai yi kina an ma farlanta abin da kawai dai an faɗa ne ba abu ne da zai yi ba irin wannan akwai shi a cikin alkur'ani da Allah ya ce kul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin kace da su in har ma a ce Allah yana da da amma buga misali Allah yana da da zai yi kinan misali dai da bai ba buguwa to shi ma haka da Allah ya ce in tsallaka kunna in yaske ku kawai an an kaddara ne amma su wa'in ga mataye na manzon Allah su ne mataye mafi tsarki a duniya da Allah ya zaba mu annabinsa su duk yadda za ka kwatanta wata mace-macen kirki ce to ba ta kai wa'inga da manzo Allah ya rayu da su ba wasu malamai suka ce a'a ba iftiradi ba ne a in ya sake ku dama Allah ya ba shi wanda sun kahe ku wasu suna gana ai an ba shi khadija wanda an ka ba khadija ko da ya sake ku ai ya ɗaya takaicin mace ana samun kamar khadija ne an ma samu kamar khadija ne to in ma ku kuna ganin mata ne mi shi ba kon mace ne shi da muka ba khadija kai ka san ko in kai sa'a ka samu mace mai halaye irin na khadija kamar a ce ɗaya bisa ɗari na khadija ai kai dai duniya tonka ya huce wallahi khadija nan kana karanta tarihinta sai ka ji wani abu yana shiga zuciyarka Allah ya haɗe bai mun manzo Allah takaicin mace a dai duniya duk wanda ya ce ya mori mace a duniya bai kai manzon Allah ba Allah ya bashi Khadija sannan ya zai bashi su Aisha ya bari Allah ka ba mu mata dan gare ka kara mana in dallaka kunna in ya sake ku an yubdilahu azwajan khairan minkunna ya canza muku da mata yau inda suka fi ku alkhairi kaga ai bai suke su ba ko kenan inda bai sake su ba ya nuna su ne mataye mafi alkhairi dan inda akwai wanda suka bi su alkhairi Allah ya canza wa manzo Allah su muslimatin musulmai mu'minatin mu'minai haka ne ko qanitatin wa'inda suke masu biyayya ne ga Allah shine qanitat shine muti'ati lillah masu yin biyayya ga Allah subhanahu wataala ta'ibatin masu tuba zuwa ga Allah abidatin masu yawan ibada ga Allah subhanahu wataala sa'ihatin masu yawan yin azumi na nafila da kuma kiyayewa game da azumi na farilla sayyibatin ya kuma bashi daga cikin su ya bashi zaware wa abkaran da kuma ɗan mata wa'inda ba a taɓa auren su ba kuma Allah subhanahu wataala bai yi haka ba saboda su mata yanda manzo Allah yake tare da su mata yana mafi alkhairi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku anfusakum ku kiyaye kaunanku wa ahlikum kuma ka kiyaye ahlinku naran daga shiga wata irin wuta shine wata jahannam wa quduha an-nas wal hijara makamashin wannan wuta sune mutane da duwar watsu alaiha mala'ikatun ghilazun an sanya tsaron wannan wuta sune mala'ikun da suke ghilazun masu kaushin hali ne shida da masu tsananin ƙarfi su suke tsananta la ya suna Allah ma amaru ba sa saba wa Allah da dukkanin abin da ya umarce su wa ya fa'alu na ma ya umaru suna aikata duk abin da aka umarce su shi wanda ya yi laifi wuta musiba ce gare shi amma su aiki ya kai su daɗi suke ji suna ma Allah biyayya in kana son ka ɗauki misali ɗago kaɗan gidan yari nan gidan kwaso ɗan kwaso da aka kai gidan kwaso gidan kwason rama ne gare shi ko kuma tawaya ne gare shi amma polis ɗin da gwamnati ta ɗauka shi kula da ɗan kwason a cikin kwason shi a gurin shi ta waya ne ko kuma nema abinci ne kai shi gani misali kenan saboda shi yana da yanci shi shiga shi hita shi je gida ne shi kwanta ya dawo ya duba ku kuna nan turki ta ku su ma mala'iku bambancin su da mutane su mala'iku ba su gajiya ba su kwana ba su ci abinci ba su daɗiya ba su aihuwa sunan na da suke kawai an ajiye shi daya rinka baka kashi shi kashin daya da rinka baka Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu ya ayyuhal ladina kafaru ya ku wanda suka kafirce wa Allah la ta'tadiru al-yawm yau fa kada ku kawo wani uzuri ranar alkiyama kenan dan me ko kun kawo uzuri ba za a karba muku inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu kawai za a saka muku ne da abin da ku kasance kuna aikatawa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya tawbatan nasuha ai tawbatan sadiqa ku tuba ma Allah tuba na gaskiya asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum ana sa ran Allah subhanahu wata'ala ya kankare muku zunubanku wa yudkhilukum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya kuma shiyar da ku aljanna wadda koramu suna gudana a karkashin ta yaushe yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya ranar da Allah subhanahu wata'ala ba zai kumyatar da annabinsa ba shi ne ranar tashi alkiyama haka ma masu imani Allah ya ce wallazi na amanu ma'ahu da wanda suka imani tare da shi Allah ba zai kunyatar da su ba su fa masu imani in an je an hau siradi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken imanin kun gane ko yana kai kawo a gabanin su da kuma bayan su ma'ana daman su da hagun su ko gaba da bayan su akan siradi haske yana kai yana kawo a tare da su ai nuruhum yasabaina aidihim wa biaymanihim a gaban su da kuma damammakin su akan siradi na ana bayani akan siradi su masu imani ranar lahira in sun je kan siradi hasken nan na imani yana gaba gare su a daman su ma akwai haske na imani yana tare da su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu atimim lana nurana ka cika samu na hasken yaushe sadda suke tare da munafiki shi munafiki yana tai sai kaga dan hasken ya mutu duk ba gaba ba baya shi ko mai imani anan sai rinka to ya Allah wannan hasken na imani ka bar ni da shi har in tsallake sirati yasa kana tahiya hasken na haska kama sai ka tsallake sirati shi yasa da yawa a saman siraɗi ne za su zalle saboda ba sa ganin gaba ba sa ganin baya ya ƙuluna suna ce rabbana ya ubangijinmu a timim lana nurana ka cika samu na haskenmu wa waqfir lana Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai mai iko ne akan komai dan haka addu'a har a saman siraɗi tana amfani har a hinin kiyama ana addu'a dan haka kan mu yi wasa da addu'a duk wani bukata mu roki Allah ya biya mana Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi jahilul kuffara kai kai yaƙi kafire mana kai jihadi da su kafire wani da me zaka yaƙi kafire kai yaƙi kafire da takobi da abin da ya kama da shi wal munafiqina su ma munafiqai kai yaƙe su da harshe da abin da ya kama da shi wagluz alaihim ka tsaurara musu ka tsananta musu mana kada kai mu'amala da munafiki kamar da kake mu'amala da mu'mini na hakika kuma awahu jahannam makomasu ita ce jahannama su kafirai da munafikai inda ba su tuba ba Allah ce makomasu wuta jahannama ne wa bi isal masir tir da wannan makoma sai Allah buga mana misali daraba Allah masalan Allah ya buga mana wani irin misali lil ladina kafaru ga wanda suka kafirce sune imra'ata nuhin wa imra'atu mata annabi Nuhu da mata annabi Nuhu Allah buga misali da su Allah ce kana ta tahta abdin su wa'annan mataye guda biyu sun kasance tsakanin a hannayen bayi guda biyu min ibadina salihain daga cikin bayinmu na gari ana su bayi ne na gari guda biyu amma fakhana ta kuma sai matayen suka harince su kun fahimci hausa ma'ana suka yi shirka suka yi kafurci suka ƙibin allah Allah sun ka ce khiyana anan khiyana fiddin ba na ɗabi'u ba annabi Allah bai bashi mace manzanaciya ko kuma mace ƙwarauniya ko abin da ya kama da wannan a sun ha'ince su ne ta hanyar ƙin yin addini kun fahimci Hausa Allah subhanahu wata'ala sai yake ba mu labari falam yugniya anhuma min Allah shay'a amma mazajen su basu amfana musu komai ba ranar alkiyama a gaban Allah faƙilar hulanna da ma'adakhirin aka ce da su ku shiga aljanna tare da haka ne ku shiga wata ko faƙilar hulanna da ma'adakhirin ku shiga wata tare da masu shiga hankalina yana can wani abu ne kun sai da hankalina ya kai akwai wani ƙa'ida a ilimin balaga da ake da shi majazi mursal majazi mursal akan yi istikhdami abu kamar ya faru kuma bai riga ya faru ba bai itibar masu ya komi shi yasa hankali na ya kai can hannun zo ina magana aljanna ana magana ne akan wuta ku duba da kyau falam yughni ya anhu wa min allahi shay'a ko musu amfana musu komai ba a gurin Allah jama'a an zo kiyama ko ba zo ba ba zo ba wa qila dakhulan nar aka ce musu shiga wuta an shiga wuta ko ba a shiga ba ba a shiga ba amma inda hakan zai faru to kamar ma ya faru kamar kamar koyana kaga kenan na akwai darussa da yawa da ayyana take dauke darasi na farko kakan iya zama mutumin kirki Allah ya baka jarrababben mace sai kai hakuri ta ka jarrabawa kenan kai kuma in ka fahimci addini baka aibanta malam wani dan shi malam ne matar shi ta zama lalatacciya baka aibanta mawani dan shi malam ne dan sa ya zama dan iska karshe dai annabi nuhu dan sa ya kafircewa Allah har da za a halakar da su nuhu yana cewa zo ka hau jirgi tare da mu yana cewa sa'awi ila jibin jabalin ko ya asimu ne min alma iyaka ta kenan kenan dan haka mu iya bakin mu mu sai da zamu mu'amalantar mutane kan mu aibanta su dan sun zama mutanen kirki diyan sun lalace kwa dai shi iya kokarin shi sa'annan na biyu da zamu cira kasancewar ka mutumin kirki in dai ka yi ƙoƙari iya ƙoƙarin ka wajen tarbiyyar na ƙasa da kai ranar lahira ba zai cutar da kai ba kuma ba za ka yi amfani da su komai ba idan har annabin Allah annabi na Allah bai iya ya ceci matarsa ba to da Allah akwai wani ɗan iska da zai ce ma wai zai cece ku daga wuta ko dai duba ku gani da ka wallahi kawai ka rike Allah kawai wai wani zai ce ma lahira wai shi zai tsaya ma kuma baka bi Allah ba a ƙarya ne ƙarya ne to ku ji misali na gaba Allah ya ce wa daraba Allah masalan Allah kuma ya buga wani misali lil ladina amanu ga wanda suka imani imra'atu fir'aun mata fir'aun idh qalat yayin da take cewa rabbibni li indaka baitan fil janna ya Allah ina roƙonka ka gina mini gida a cikin gidan aljanna wa najjini min fir'auna wa amali Allah ka kubutar da ni daga fir'auna da kuma mugun aikin da yake wa najjini min alqawmi zalimin Allah ka kubutar da ni daga mutane azzalumai wanda suka kafirce maka ga matar fir'auna ta bi Allah fir'auna ya ajiye ta zai mata azaba an ɗauko wani irin dutse za a bi dutsen a kanta ai mata azaba da shi ta ce Allah ka kashe raina kafin wannan abin ya zo ya same ni Allah ya karɓi ranta tun na aka nuna mata aljanna ta zama a aljanna har a ƙur'ani Allah ya shaidaita mutumniyar kirki ce kuma ƙur'ani ne ya shaida cewa fir'auna lalatacce ne ba haka bane kinan wannan ya nuna cewa mata ku yi hankuli kina iya ki zama mace mutum ne kirki Allah jarabe ki da miji ba na kirki ba Allah madaukin sarki ya muna jagora amma sai dai ku kula a shari'an mu ya halasta kina mutum ne kirki ki aure kahiri ki zama tare da shi wala tankihul mushrikati Allah ce menene hatta yu'minna kinan mu a yanzu akwai wasu abubuwa da suka hukunce-hukunce da suka bambanta na shari'a mu da waccan shari'a cin za mu iya cewa a shari'a su musulmi yana iya zama da mace da ba musulma ba amma mu a shari'a mu musulmi bai zama da wadda ba musulma ba sai dai yin ahalar kitabe ce an gane misali ko wannan dogon bayani ne na dai hasa kamuna ne don musan cewa kake zo kina tare da namiji ba musulmi ba kahirci yake kuma kin sani ki zauna da shi addinin mu bai yarda da wannan haka ma kai ma kana tare da mace ka san ba ta sallah ba mutum ne kirki bace kahira ce baka zauna da ita amma tana addini ta rika musulunci amma tana da wasu mayagun halaye kana ta kokarin tarota abin bai yi ba har Allah ya raba ku ta hanyar mutuwa ko kai ko ita wannan kuma ka iya kokarin ka Allah ya kare mu na'am na'am yana tambaya ne yace mata ta san mijinta yana zuwa gurin bokaye tana iya ta zauna da shi ko ba haka bane ya zan mushriki kenan ya zama mushriki ku ba ku gani akwai riwaya da take cewa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yazo gurin boka ya gazgata boka da abin da boka ke faɗa masa shi ya kafirci game da abin da Allah ya ko annabi Muhammad da shi kahiri ne ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya hade ko bai hade ba akwai riwaya da tace wanda ya je gurin boka baka gazgata boka da abin da yake faɗa ba da gasdin ka san boka ne to zaka yi sallah kwana 40 ba karba ba kenan in ka san matarka tana zuwa gurin boka ya kai bincike kai bincike ka gano wannan boka ya take bi mushrika ce ku kokari ku dauki mataki haka kema in ka san mijinki mushriki ne ki dauki mataki ki nemi waliyansa ai mai nasiha ya daina amma yanzu san duniya ya sa irin ma'aruhi idan kana da kuɗi kana da babban gida kana da babban mota duk abin da za ka yi sai da a ce kin yi sa'a ai kyale shi da ya mutu sai ki ci gado kasan su mata kullum ba su kawo mutuwa a kansu a kullum tana dibin kan mutu za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza kai kaga su auren su yayi mushriki da mushrika kai yayi na magana ya ce ana samun mata da miji kowace na zuwa gudun boka to duk ba an zan ɗaya ba eh aure sai su ta ba su su zauna eh sun nan ba su gama su yi aure eh mushriki ya aure mushrika Allah ya ce wa Maryam ibnat Imran kuma Allah ya buga misalin Maryam Imran allati ahsanat farjaha wacce ta tsare farjinta ba ta yi zina ba amma da muke son mu maida ta mu buga misali da ita fa nafakhna fihi min ruhina sai muka yi busa a cikin sa da ruhin mu muka sa jibril ya yi busa a ciki wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi ta gazgarta kalmomin ubangijinta wa kutubihi da littattafan haka ne ko wa kutubihi da littattafansa wa kanat min alqanitina sai ta kasance daga cikin masu biyayya ga Allah ay min almudiyina ta kasance daga cikin masu biyayya ga Allah Allah madaukin sarki ya mana jagora ina ganin nan zamu takaita abinda muka daidai Allah ya ba mu nada inda muka kuskure Allah ya fi mu kenan gobe Allah ya kare zamu yi darasi na